الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الحمد لله يومنا ranar talata takwas ga watan ramadan da hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da ishirin daidai ga watan hudu miladiya dubu biyu da ishirin da ɗaya za mu tashi daga inda muka tsaya cikin tafsir malam bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة Allah madaukakin sarki yake cewa fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in masu waɗancan miyagun ayyuka ceton masu ceto ba zai amfane su ba ma'ana waɗanda ba sa yin sallah ba sa ciyar da miskinai kuma suna kutsawa cikin wato ƙaryata manzanni tare da masu kutsawa kuma suna karyatar da ranar sakamako to duk wanda ya hada waɗannan miyagun tsofi guda uku duk ceton mai ceto ba zai amfane shi ba. haka abdullahi bin abbas radiyallahu ta'ala anhu ya faɗa al-imam ibn kasir yake cewa wa inna ma tanfa'u shafa'atu idza kana al-mahallu qabilan ai ceto yana amfani ne idan wanda za a ceta din yana da yanayin da za a cece shi an gane ko daidai da faɗin ubangiji wala yashfa'una illa liman irtada masu ceto ba za su ceci kowa ba sai wanda Allah ya yarda a ceta dama amma in wanda Allah bai yarda da a cece shi bane to ba za a ba za a iya ceton shi ba wanda ake iya ceto shine wanda ya zo da kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah to wannan duk iya girman laifinsa zai iya samun ceto kamar yadda manzo Allah ma haka yace shafa'ati li ahad al-kaba'ir min ummati ko yana nan hadisi ne ceto na ga ma'abuta manya-manyan zunubai ne daga cikin al'umma to haka ceton da alqur'ani zai da ceton da annabawa za su yi bacin na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ceton da waliyai da salihai da shahidai duk suna yin ceto Allah ya sanya mu cikin ceton masu ceto alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam amma duk wanda bai gaskata ceton manzan Allah ba ba zai samu ceton ba in ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa shafa'ati yawmul qiyamati haqqun faman lam yu'min biha lam yakun min ahliha wannan hadisi ne sahihi manzo Allah ya ce ceto na ranar alkiyama da gaske ne amma duk wanda bai yadda za a yi mato shi ba zai samu ba da ba an gane wannan sannan kuma har ila yau ceto kala biyu ne ta wata fuskar akwai ceto karami akwai ceto babba babban ceton ba wanda ke da shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wato ainihin lokacin da za a taru ana so Allah ya hisabi Allah ya ƙi sauraron kowa a je wajen annabawa kowanne ya ba da uzurinsa ƙarshe sai an je wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan sai annabi ya ce ana laha ana laha ana laha wannan shi ake ce mashi ash-shafa'atul kubra da fata an gane wannan to karamin ceto kuma shine wanda muka faɗa ɗin sanda to su dai masu waɗannan sufofi guda hudu fa ma tanfa'uhum shafa'atu shafi'i fama lahum an tazkirati mu'ridin me ya same su ne suke kau da kai game da wa'azi ya rasulullah su waɗannan kafirai makiya Allah me ya same su ne duk idan za a yi wa'azi suke kau da kai ba sa so su ji wani annabi ma yana cewa mutanen shi walakin la tuhibbuna nasu yidgo sai dai ba kwa son masu nasiya kuma a wannan zamanin akwai masu irin wannan ɗabi'ar wani duk inda za a faɗi ƙala Allah ƙala Rasulullahi ba za a gashi ba amma yin za a ce za a yi wani DJ ko wata shagantaka su ne 'yan sahun gaba ko a yi rashin kunya a yi rawar batsa a yi shakinci na sha faɗi cewa wani ko a rediyo idan ya kunna ya ji za a faɗi Allah ya faɗa manzan Allah ya faɗa to zai canza ta shafa an gane ko ma'ana ba wannan yake so ya ji ba shi abin da yake so a sa kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe da shegantaku to wannan shi ke sai ta nishaɗi a nan ne ya fi auki to Allah yake gayawa ta harshen manzo alaihi salatu wasalam yake sa me ya same su ne suke kau da kai game da wa'azi tunatarwa amma lahum an tazkiratul murdin ka'annahum humurun mustanfira ko mustanfara da ana karanta kai ka ce su wasu jakunan dawa ne mustanfara waɗanda aka kora su saboda sun ga wata dabba mai ban tsoro kamar zaki jakunan dawa ba abin da suke jin tsoro kamar zaki yanzu a ga sun tarwatse wannan yayi nan wannan yayi nan ko kuma mustanfira masu tarwatsewa idan sai ga manzo Allah yana zai tunatarwa hey wannan yayi nan wannan yayi nan domin kafiran nau'i nau'i ne akwai kuma wanda in zai yi wa'azin to su kuma za su dinga taruwa kamar yadda muka karanta a baya su kuma za a taru a yi izgilanci farrat min kaswara za ka ga suna irin kamar kamar zakunan dawa wanda suke gujewa daga zaki kaswara din sunan zaki farrat min kaswara bal yuridu kullu imri'in minhum na'am haka ba ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ai kowanne mutum daga cikinsu yana nufin ne an yi uta suhufan munashara a zo masa da wasu takardu wanda suke abubuɗe daga Allah dalilin wannan Abu Jahal la'anahu la'anatullahi alaihi shine yazo wajen manzo Allah yake ta idan dai kana so mu gaskata ka sai idan Allah ya aiko da wasu takardu zuwa gare mu kowa da tashi su daga Allah ubangijin ɗaukaka zuwa ga wani kai ka dan Allah an gane ko wani dan wani cewa ni na aiko Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ka bi shi ga gaskata shi sai kowa ya ga wannan a ƙarƙashin filo din kwanciyarsa sannan su yi imani an gane ko to akwai kuma wanda shi kuma to duk wannan shine dalili shi kuma ko da ke shi wancan ma yana da ban muhimmin je gurin to da wannan izgilanci Abu Jahal yayi sai Allah ta'ala ya faɗi wannan cewa bal yuridu kullu imrin minhum an yu'ta suhufan munashshar sai Allah ta'ala ya ce kalla kai ba haka ba la yakafuna al-akhirah ba sa jin tsoron al'amuran da ya shafi lahira yasa suke wannan izgilanci kalla innahu tazkira ku saurara ku ji lallai shi wannan bayanai da ake yi na cikin alkur'ani tunatarwa ne wa man sha a zakara wanda ya so sai ya karanta ya wa'astu shine amana fa man sha a zakara wa ma yazkuruna illa an yasha Allah amma mutane ba za su iya wa'astuwa ba da alkur'ani sai idan Allah ne ya so su wa'astu da qur'ani huwa ahlut taqwa Allah shine wanda ya cancanci a ji tsoronsa an gane ku wa wa huwa huwa ahlul taqwa wa ahlul maghfira kuma Allah shine ma'a wato wanda ya cancanci ya gafartawa mai jin tsoronsa shine ma'ana wannan akwai hadisi kudusi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah da kansa yana cewa ana ahalun an uttaqa ni dinnan ni ne na cancanci a ji tsoro na inda Allah yace kuma wa ana ahalun li an aghfira liman ittaqa kuma ni dinnan ni na cancanci in yi gafara ga waɗanda suke jin tsoro na wanda ya ji tsoro na to na cancanci in mai gafara to Allah kai mana gafara albarkacin alqur'ani malamin shi surar gaba wannan sura sunanta suratul qiyamah a wannan ba ma sai an fassara ba ko suratul qiyama tana da ayoyi 40 kuma makkiya ce ita ko ita ce kuma sura ta 75 a cikin jerin surorin alqur'ani tana farawa da haka bismillahir rahmanir rahim la uqsimu bi yawmil qiyamah ina rantsuwa da wunin nan na tashin alkiyama Allah ya ce ina rantsuwa da shi wala uqsimu bin nafsil lawama kuma ina rantsuwa da zuciya wacce take zargin kanta akan aikata ba daidai ba ita wannan zuciya ita ce zuciyar mutum mai imani zaka yace ko da yayi wani abu wanda yake ba daidai na saba wa Allah sai ga zuciyar tana zargin shi akan cewa bai kyauta ba amma zuciyar kafiri shi ina kullun cikin duhu take duk abin da ta yi ma so take ma ta ƙara wanda ya yi shi muni a gaba to annab sallawama shine zuciyar mumini wanda kuma take tana dan dama dama ta zo mahallin tsakiya annafsul amaratu bisu ita ce mummunar zuciya wanda kullum mummuna aiki take sa mutum idan mutum ya baro wannan matakin ya dan fara samun salaha sai ya zanto yana da annafsul lawama zuciya wadda take cewa duk idan ya wani abu ba daidai ba ya ce ka kiyaye wannan ka daina sai ga yana zargin kansa to in ya tafi a haka har sai ya kai matakin annafsul mutma'inna zuciya mai natsuwa to wannan ita sai Allah ke ce mata ya ayyatu annafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati to a takaice dai Allah ya ce yana rantsuwa da zuciya mai zargin ma'abocinta akan aikata ba daidai ba a yi hasabu? Allah madaukakin sarki ke cewa a ya hasabu al'insanu allan najma'a izama wannan sura fa kan tashi alƙiyama dawa za ta yi magana a wani bangare za su ya ce shi yanzu ɗan adam yadda yake rarrauna da yadda muka halitta shi daga babu amma shi yanzu yake tsammanin mu nan duk da ikon mu ba za mu iya tattara ƙasusuwansa ba dan ya mutu an rufe shi a cikin kabari ƙasa ta cinye naman da ƙasusuwan yana tunanin ba za mu iya har haɗa ƙasusuwansa ba Allah ya ce bala kai ba haka ba muna da iko akan mu tattara ƙasusuwansa kai ba ma wannan ba ƙadiri na ala an nusawiya banana muna da iko akan mu daidaita 'yan yatsunsa to wannan ne mai littafin tafsirin nan na safwatu tafasir yake cewa Allah yana da iko ayat tana gwada Allah yana da iko kuma zai yi haka sai Allah ya maido kowa zanen yatsunsa ka san wata kudura ta ubangiji da iko na Allah duk duniya tun daga annabi adam har wanda za a halitta a ƙarshen halitta ba ka da wanda yan yatsun shi zanen suke iri ɗaya mutum biyu babu ko suwaye ko hasan da husaini da aka haife to zanen yatsun su kowa na shi daban ne kowaye kuma yanzu ka hika je passport ko kuma idan ka yi passport a Najeriya an yi ma visa ka tafi Saudiya za a je inda za ka yi za ka sa hannunka din nan a kwamfutar su kana danna hannunka hotonka zai hito wanda kai a nan Najeriya saboda naka kawai wannan zanen hannun kai kadai yake isharar zuwa gare shi duk duniya za mai shi sai kai idan ka mutu kun ba za a ƙara yin wani sabanin yanzu masu layin waya idan layin ka ya bace aka dade sai a yi ma wani layin mai lamba irin wannan sai ga ana kira ana kama wani sanda ba to amma shi dan adam saboda hikima ta Allah da ƙwarewa babu mutum mai zane iri ɗaya mutum biyu babu shi to Allah ya ce muna da iko akan mu daidaita ƴan yatsunsa mu maida su yadda suke kuma haka za mu to yace da wannan ne gwamnatocin duniya suka yadda akan zanen yatsa wajen tantance ƴan adam wane ne ya sa zanen yatsansa da haka za a mai fasfot wannan shi ne zane ya shi duk inda ya je in ya danna zai bayyana ba wanda ya isa ya kwaikwayi wannan zane ya babu shi bala qadirin ala auna sauya banana bal yuridu al-insan na'am
يسأل أيان يوم القيامة
na'am wato bal yuridu al-insan ma a- Allah tabaraka wa ta'ala ce ba haka ba dan adam musamman kafiri amma yana nufi li yabzura amama ya ya- ya ƙaryata abin da ke gabansa na tashin alkiyama yas'alu sai ka je yana tambaya ayyana yawmul qiyama yaushe ne ranar alkiyama wani lokaci ne an ce akwai wani kafiri ana ce mashi Ra- adi bin Ra- rabi'a ya zo ya samu manzo Allah mutum bai da kunya ya samu mai yace ya kaiwa ne ya kira annabi gaya yace yaushe ne tashi alkiyama kuma me zai faru a cikin ta manzo Allah shi kuma ya dinga gaya mishi kasa Allah ya ce manzo Allah wa ma huwa ala al-ghaibi bi dhani annabi baya ruwa wajen fadin sakon Allah ya dinga gaya mai sai da ya gama yace da a ce waɗannan abubuwan za su faru in gani kiri-kiri ranar tashi alkiyama yace duk da haka ba zan gaskata ka ba kaga wanda ya kai matuƙa wajen bata ko to shine Allah yake bari bal yuridul insanu liyafsura amama kai dai dan adam kafir yana yana so ya karyata abin da ke gaban sa ne kawai ba hujja yake nema ba shi yasa ya rika tambaya yaushe da tashi alƙiyama ba ba dan ya yadda ba an gaya mai amma ko karshe dai kuma karyata wanda ya ce zai yi komin yadda ya gatta ma koda da ido ya gani to Allah ya kiyaye mu da zurfi cikin bat in bata mutun ya kai matuƙa a cikin ta to bai hujin kira Abin da kake tunanin zai zama shirya ga wasu to wani in ya ji sai ya zama mai ƙarin basewa akwai misalan wannan da yawa bal yuridul insanu da yabdur amama yas'alu ayyana yawmul qiyama to ga alamomin tashin alkiyama فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر Allah madaukakin sarki ya ce yas'alu ayyana yawmul qiyama to ga alamomin ta fa iza bariq albasar a wata qira'ar fa iza baraq albasar baraka amma a hafs fa iza bariq albasar idan ido wato hasken shi ya bayyana wajen bakin nan ya buya saboda tsoro mutum gidan shi har ya- ya juye ido ya juye ya dawo farin kawai ake kallo saboda tsoron abin da aka gani a wannan ranar shi ne fai zabari kalbasa waka tafal kamar kuma wata ya yi kusufi hasken shi gaba ɗaya ya tafi ba alama haskensa wajumi a shamsu wal kamar kuma aka tattara rana da wata me ma'anar aka tattara rana da wata bi an yatsala min al maghribi shine da ranar da wata su hudo daga yamma an hada su guri dai kenan domin Allah madaukakin sarki a wata aya yana cewa la shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamara wala al-layl sabiqu an-nahar wa kullun fi falakin yasbahun hanyar wata daban hanyar hanyar rana ta daban ba zai taba yiwa rana ta zo ta hadu da wata ba a hanyar hanyar ta daban-daban kamar yanzu dai jirgin kasa ne da jirgin sama ai ga hanyar su daban-daban ba ba su da alaka to amma idan aka hada su to wata babbar alama ce ta tashi alkiyama shi ba shi ne ma'anar wajmi ash-shams wal qamar yaqulu al-insan dan adam musamman kafiri zaka je yana cewa aina al-mafar ina gurin tserewa yake saboda ya san bai yi alkhairi ba ga abin da ya karyata nan ya zo zai ce ina ne gurin tserewa to sai Allah tabaraka wataala ya bashi amsa ya ce kalla kai ba haka ba la wazar ai yanzu ba wata mafaka kuma ba inda za a iya zuwa a fake ila rabbika yawma idhinil mustaqar matabbatar halittu gaba daya zuwa ga ubangijinka take a wannan rana ba zuwa ga wani ba yunabbawul insanu ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرا ولو ألقى معاذيره Allah madaukakin sarki ya ce yuna baul insan za a bai wa dan adam labari yau mai izin a wannan rana bai ma kaddama da abin da ya gabatar na ayyukan alkhairi wa an gane ko bai ma kaddama wa akhara da kuma waɗanda ya jinkirta bai yi ba wanda ya sa niyya kamar zai yi kuma ya fasa bai yi ba duk za a bashi labari ma'ana dai kamar yadda wata aya take cewa faman ya'mal mithqala dharratin khairan yarahu ko wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yaraw duk abin da kai sai an baka labari an gaya ma kuma yana daga cikin ra- sunan tashin alkiyama yawmun nadama da yawa mutanen da za su yi nadama saboda wasu abubuwan da yana yiwo su yi sun ki ma'aiki yana cewa la ya tahassaru ko a cikin aljanna akwai wanda zai yi da na sani amma shi da na sanin aljanna kwara ɗaya ne ma'aiki ya fare shi لا يتعثر أحد الجنة على شيء إلا على ساعة مضت عليهم من غير ذكر الله تعالى ‘yan aljanna ba za su yi takaici ba ko da na sani akan wani abu sai akan wata sa'a da ta wuce a gare su ba su ambata Allah ba tusa an zauna majalisa akai wajen awa biyu sai hirar siyasa an gane ko sai hirar shirme sai hirar facebook sai hirar twitter da whatsapp da wannan ya sunan shi telegram da sauransu to irin wannan in mutum ya tuno cewar da ya ambaci Allah da yanzu darajar zai samu aljanna da ta fi haka to sai kash ina ma dai a ce wannan majalisan da muke tashrime ma ina ma a ce ba wannan abubuwan muka rike yi an gane ku to ita kuma a filin tashin alkiyama manzo Allah ya ce ma- musulmi ba abin da zai kona mai rai face sai mutumin da rajulun amkanahu talabul ilmu talabul ilmi fi dunya falam yatlubhu mutumin da zai yi nadama a taron alkiyama mutumin da a duniya yana da cikakkiyar dama ta neman ilimi amma ya ki nema idan ya ga yadda Allah ya fifita masu ilimi wajen matsayi a wajen shi zai shi kai kaga wadi muna da dama lokacin muka shantake muka kyale to shi ma a lokacin zai yi nadama to da haka a takaice ne yuna baul insan za a bai wa dan adam labari yau mai isin a wannan rana bi ma qaddama wa akhar da duk abin da ya gabatar na alhairi da abin da ya zinkirtar balil insan Allah ya ce kai ba haka ba shi ne dan adam basiratun ala nafsi me yin shaida ne a bisa kansa fassara farko kenan fassara ta bi kun basiratun ala nafsi masani ne a bisa kansa wannan din attawu din zilmu zilmu balaga ne ko in ce alhawu da aka ce basiratun ba a ce basirun ba saboda kaiwa matuƙa ne dan adam masani ne ga kansa sai na abubakar radiyallahu anhu idan wani ya zo yana yabansa yana cewa abokin annabi mai imani mai kaza annabi ya ma bishara da aljanna kaza da kai ne nabiyinsa a cikin kogo kai ne mai kaza sai ce kai ku kiyaye ni ni din nan bai amma sai yayi addu'a ya ce Allahumma Allahumma ja'alni khairun mimma yaqulun wa ghfir li ma la ya'lamun Allah duk abin Allah yadda suke faɗa din nan ga sanya in fi haka ba kuma laifin da nake wanda ba su sani ba yasa suke ta ziga na haka Allah ka gafarta mu to sai kuma daga baya sai kun gaya muku ku kyale ni ni na fi sanin kaina da kaina ba ku ne za ku rika faɗin yadda nake ba ku yi shiru ku kyale ni kawai to Allah tabaraka wataala ce bal insanu ala nafsihi basira dan adam fa ya san kanshi da kyau in ban da mahalicci ai ba wanda ya san ka kamar yadda ka san kanka ko ina ba ta an gane wannan mahaliccinka da kadai ya fi ka sanin yadda kake to Allah ya ce kowa ya san kai shi in alhairi kake yi ka sani in sharri kake nan ma ka sani ai shine ma'ana bal insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'azira koda ya bayar da hanzari a gaban Allah ba za a karba ba saboda abin da ya aikata a duniya an yana sanin amma dai yazo ya ce misali a gaban Allah ai kila wannan abin lokacin hankali yanzu ya game man jiki ne na aikata ka duk Allah ba zai yarda da wannan ba shine ma'anar walau alqa ma'azira sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce
لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه waɗannan ayoyi ayoyi ne wanda suke gwada wato ta goma shi wanda Allah ya yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan an bada tashi alkiyama da tsorace tsoracenta to nan kuma za a faɗi wani abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi game da alqur'ani wajen faɗayin ya haddasa alqur'ani idan lokacin da jibril ke ke so kan mai da shi munasaba tsakanin waɗancan ayoyi da waɗannan ayoyi kaga waɗancan bal yuridul insanu liyabzura amamahu ko kaga an gwada cikar bizire mu ayoyin Allah a nan to nan kuma cikin ayoyin nan wanda za su yi magana kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan kuma za a gwada ma cikakken kula da ayoyin Allah idan jibril ya sauka da qur'ani yana yana fadar aya manzo Allah shi ma sai ya ta kokarin sai ya maimaita wannan aya da ya fadi mai ta maimaita wai dan kare manci ga wani can ana karanta mai yana guduwa ga kuma shugaban halitta shi kuma ana karanta mai yana kokari ya ta maimaita dan kare manci ta to sai Allah ta'ala ya hutar da shi yace ya daina wannan idan an zo ana yi kawai ya shiru ko aya nawa ce da an gama duk Allah zai tattara mai su cikin kwakwalwarsa an gane wannan ko ko in ce cikin kirjinsa to haka din aka yi hatta suratul an'am mai ayawa dan 100 da yan kai ko suratul an'am lokaci da ya ta sauka dukanta to kuma din hakan aka yi kawai sai dai ma'aiki ya shiru jibril ya dinga karantowa tiriyan tiriyan har karshe kuma yana gamawa manzon Allah ya haddace sallallahu alaihi wasallam alaihi salatu wassalam to sai Allah ta'ala ya ce ya daina wannan wahalar da kanshi na maimaitawa la tuharrik bihi lisanaka kada ka rika mammotsa harshen ka da alqur'ani ana faɗa kana ta motsawa dan karka mince ka daina yin wannan li ta'zala bihi dan kai gaugawar haddace shi to ka daina yin haka inna alaina jam'ahu ai tattara shi a cikin kirjinka akan me yake mu zami wannan wa qur'anahu da kuma iya karanta shi akan harshe da ba ta an gane wannan da yawa abin da ka haddace shi a cikin kirjinka in ka zo faɗin shi a harshe yake zuwa to shi duk zami maka guda biyu inna alaina jam'ahu wa qur'anahu fa idza qara'nahu fattabi qur'ana idan muka karanta muna karanta maka shi ta harshen jibrilu kai dai ka saurari karatun shi kawai shi ne ma'anar fattabi din ka saurari karatun kawai summa inna alaina bayana sannan kuma bayanin abubuwan da ayoyin suka kunsa sanar da shi a gare ka wannan kuma akan me yake to haka manzo alaihi salatu wassalam daga nan ya daina wannan kuma Allah ta'ala yana ce mashi sanu qur'uka falatansa za mu karantar da kai qur'ani ba za ka mance ba don haka in kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mance aya sai wacce aka shafe ta gaba daya shi yasa Allah ya ce illa ma sha Allah sai dai abinda Allah ya so ayar da aka shafe ta to wannan sai Allah ya mantar da ita ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma abin da ya sa ƙur'ani ya yi sauƙi domin ƙur'ani sauƙi gare shi za ka iya samun ɗan shekara goma in dai an kula da shi yadda ya kamata mahaddacin ƙur'ani in dai an ba shi kula da ta kamata yadda shi wadda usman bauchi radiyallahu anhu faɗa ba ka taɓa samun littafi mai shafi ɗari bakwai kamar ƙur'ani kuma yaro ɗan shekara bakwai ya haddace shi a duniya ba ka samu sai ƙur'ani kai ko dan shekara saba'in ma a samu littafi mai shafi ɗari bakwai ka haddace shi tiriyan tiriyan daga farko zuwa ƙarshe sai dai qur'ani kawai wannan ita ma mu'jiza ce ta qur'ani ba mutanen zaka yi mamaki ba qur'anin zaka yi mamaki so in haka ne su samu wani littafi su haddace shi magani in zai yi ai ba zai yiwu ba da ba ta an gane wannan to so da haka Allah ta'ala yake cewa ta sanadiyar sauƙaƙe qur'ani shine fa inna ma yassarnahu bi lisanika mun sauƙaƙe alqur'ani ne saboda harshenka ta sanadiyar harshenka abinda manzo alaihi salatu wassalam ya rika karantawa da sigar wahayi sai Allah ya sauƙaƙe shi ga al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kuma ka san yadda malaman tauhidi suka ce kullama kullu shay'in zaza an yakuna mu'jizatan li nabiyyin sahha an yakuna karamatan li waliyyin duk wani abin da ya halatta ya zama mu'jiza ga wani annabi to ya inganta kuma zai iya zama karama ga wani waliyi kuma to a wannan zamanin hadda ta alqur'ani karama shi Ibrahim sai radiyallahu anhu da ba ta an gane wannan ya faɗa da kansa yake cewa wato an waj'al ko wal taj'alan hifza kitabikal karim karamati ila liqa'ikal azim yace ya Allah waliyai kana ba su karamomi daban-daban ni dai tawa wanda nake so gaban a samu yawan haddasa alqur'ani cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan shi nake so kai mun koyayi shi da kuma duk mai hankali idan ya lura daga wannan lokuta zuwa abin da ya shafi yanzu duk wanda ke da tarihi yadda mahaddata suke a da zai shaida wannan karama a bayyana kawai ba magana sai ka kai masoyin shi Ibrahim bane ko wai a'a kawai kai adalci in kana in kana da tarihin yadda ake haddace Qur'ani a da mutum ya tafi ya tafi ya daba ba gaye shekaru da shekaru shekara da shekaru ya dawo bai samu ba ma wani galiban sai kaɗan sai jifa jifa in aka nuna ma da cin qur'anin ma ai ta mamaki wannan ya haddace qur'ani to amma yanzu gashi sai kada an ce mutum kaza sun haddace kuma duk wanda iyayen shi suka ba shi dama sun kula da shi sai ga ya gyara karatunsa domin a gane wani abu inda ake kuskure in an ce mutum gashi a islamiya ya haddace qur'ani wai shikenan wasu sai alaran ba kenan to ya ce alaran ba ne ya haddace qur'ani yanzu kuma yana buƙatar ya gyara karatun qur'ani yadda ya kamata idan ba a ba shi dama ya gyara ba wannan haddasa sunanta ta zama ruwa ba ta kawai so da ko a karatun allo da ake yi wannan haddacewa farko ana ce mata mutum ya haɗa tilawa ke in ka haɗa tilawa to kuma akwai aiki gaban ka mai yawa kafin ka zama cikakken mahaddacin ƙur'ani sai ka yi sai ka yi fama kuma an gane ko in ba haka ba kuma sai dai ya zama tarihi kawai a ce ka taɓa yin hadda amma yanzu da an tuntuɓa ba mai ce to wannan ku kaga ai bai zama daidai ba ko so da haka wannan karama ce kuma wadda kowa ya gatta Allah ya ƙara masa yadda mu kuma Allah ya cigaba da lullube mu da hasken alqur'ani ah summa inna alaina bayana sai Allah ta'ala ce kalla
كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة Allahu akbar Allah ta'ala ce kalla ku saurara ku a ce wannan duk istifta buɗe zance ne bal tuhibbuna al'ajila kai ba haka ba kuna son duniya ne kawai ita ce al'ajila a wata ayar tana cewa man kana yuridu al'ajilata azzarna lahu fiha ma nasha da haka al'ajila dai sunan duniya ne saboda kishiyar al'akhira ce ita magaggauciya ce yanzu za ta zo ta wuce ita kuma lahira bajin kirciya ce za a je a iske ta Allah ya sa mu je cikin sa to kalla ba haka bar su hibbun al'adila ku dai kuna son duniya to na'am tunda Allah ya faɗa dole haka ya kasance sai dai abinda kawai bai kamata ba son duniya ya sa mutum ya ki Allah da fata an gane wannan ko san duniya ya sa mutum ya halaka ko san duniya ya sa mutum ya rabu da Allah ko ya rabu da hanyar Allah ko san duniya ya sa ka fifita ƙarya akan gaskiya ta sauran duk abin da za ka dinga kamantawa irin wannan to in kai haka shine son duniya ya tsuce ka amma in ba haka ba ai hadisi na nan kudisi inda Allah madaukakin sarki yake cewa ma tara ma tara wato ma tara dartu fi shay'in ana fa'ili ana fa'ilu ban taba kai kawo ba in ko na yi abu kaza ko ba na yi ba cikin wani abin da zan yi an gane ko sai cikin daukar ran mumini idan na zo daukar ran mumini wa huwa yakrahu al-mauta wa ana akrahu isa'atahu shi mumini baya son mutuwa ni kuma bana son in bata mashi rai yace to a wannan tsakankanin gashi dai sai an mutu sannan a samu sakamako shi kuma gashi bai son mutuwar ni kuma ban son in bata mashi rai yace to ban taba yin wani abu in ga kamar in yi kamar kar in bari ba kamar wannan saboda ni dai sai in na dauki ransa sannan za a hada shi da sakamako shi kuma bai so a dauki ran ni kun ban so ran shi ya baci to haka dai sai an dauki hankalinsa mala'iku sun sauko ana ta nuna mai ba matsala ba matsala sannan ya sannan komi ya daidaita sannan a zara rafa da su haka san duniya ba wani mugun abu ba ne illa mummunan so wanda zai raba mutum tsakanin shi da Allah wannan shine abin zargi akwai mutumin da ya zo yana ta sukan duniya gaban sayyidina Ali radiyallahu anhu ya tayar na Ali ya kai ka san abin da kake kuwa ya ce duniyar nan fa anan Allah ya saukar ya saukar da alqur'ani a cikin duniyar nan kuma nan ne duk annabawa suka suka yi dabdala nan ne guraren dawafi yake da kaza da kaza nan ne waliyan Allah suke nan ne ake shahada ko ya dinga fadin abubuwa idan ce zaka duniya ba abin kima ce illa iyaka ce mutum ya fifita ta akan lahira shine abin abin ki da ba ta an gane wannan saboda ai idan baka tsaya ka inganta duniyar ba wasu abubuwan da lahirar ba za su yi ba da ba ta an gane wannan da yawa kuma da yawa da yawan gaske kuwa kan labar ta hibbun al'ajira to kai ka ji inda matsalar take wa tazaru da al'akhira kuma kuna kyala lahira ina ba ta an gane wannan wacce maganar da na faɗa ta baya ma'aiki yana gaya ma wani sahabi ya ce da za a yi busar ƙaho a hannunka akwai iri na shuka idan ka samu damar ka shuka shi kafin ka fadi to ka shuka sallallahu alaihi wasallam a lura da wannan magana fa da kyau ma'ana ka tsaya ka nemi abin da zai amfane ka kar ka lura da cewa ko yanzu ka tsuwa ko a in ma kai baka ci amfanin abin ba na baya za su iya cin amfanin abin haka ma'aiki ya faɗa kuma ma'aiki yana cewa duk da cewa hadisin kamar yadda shi Ibrahim ya ce ba ba hadisi ne sahihi ba cikin wannan tsarikul anam mun karanta da Qur'an da ke cewa ka yi aiki saboda duniya kamar za ka rayu har abada an gane ko kuma ka yi aiki na lahira kamar gobe za ka mutu da ba ta an gane wannan to wannan shine wata zarun al'akira kuma kuna kyana lahira wuzuhun wasu fuskoki yawma izin a wannan rana maza nabira ko suna haske suna cikin ni'ima wannan su ne fuskokin muminai za su tashi suna da haske gunin ban sha'awa kuma kyakkyawan albishiri ga masu kiran sallah saboda Allah ma'aiki alaihi salatu wasalam yana cewa almu'azzinuna aqwalun nasi anaka masu kiran sallah sun fi kowa dogayen wuya a ranar tashin alkiyama an ce kinaya ce na kyawu da za su tashi da shi ai kaga ko barewa sai a ce ana sabanta kyawawan mata da ita ko saboda tana da dogon wuya to kinaya ce na za su tashi da kyakkyawan kamanni wujuhun yawma idhin nabira ila rabbiha nazira suna yin kallo zuwa ga ubangijinsu to kallo din zuwa ga ubangiji yafi aljanna dadi nesa ba kusa ba kuma kallo zuwa ga ubangiji ya fi aljanna dadi domin cikin aljannar Allah ta'ala zai ce ma 'yan aljanna Allah ya sa muna ciki ya ce shin ya ku 'yan aljanna ba na ƙara maku wani abu ba hadisan guda biyu ne suna kama da su iska ce me za ka ƙara mana baka faranta fuskokinmu ba baka shigar da mu aljanna ba baka ba mu abinda baka ba kowa ba daga halittarka sai sai yi an yi sai sai ubangiji sai ya tajalli gare su wa ma'udu shay'an an gane ku sai su zamto ba a ba su wani abu ba mafi daɗi a gare su fiye da kallon ubangijinsu sai a gaishe wai ai yanzu ne ma ni'ima take Allah ya bayyana a gaishe haka ila rabbiha nazira wa wuzuhun yawma idhin basira ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة Allah madaukakin sarki ya ce wa wuzuhun yawma idhin basira wasu fuskokin kuma a wannan rana basira sun daure sun murtuke sun yi kirtim ba annashuwa ba annuri shine wa wuzuhun yawma idhin basira tazunnu ta tabbatar wannan fuskoki sun tabbatar an yi fa'ala biha faqira za a aikata masu wata muguwar azaba wadda za ta babballa masu kashin bayansu an gane ko za ta karya masu lakansu ta balla kashin bayansu sun tabbatar da haka ta zunna an yi fa'ala biha faqira sun tabbatar da haka Allah ya tsare mu daga wannan wato mummunan yanayi alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam kalla idza balagatit taraqi كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق
Allahu akbar wannan ayoyi suna da ban tsoro kwarai da gaske abubuwan da suke ciki wa'azi ne mai kaiwa matuƙa Allah ta'ala ya ce kalla kai ba haka ba kyala waccan maganar a iza balagati taraqi idan ruhi rai na dan adam ya kawo waje dan makogoro an zo za a cire ruhinsa rai ya kawo wajen makogoro yana ta yana ta zuye-zuye kala-kala to sai Allah ya ce wakila kuma aka rika cewa man rab wa zai zo ya bashi magani ne ko ya mai tofi ya mai addu'a ya warke mana a kira likitoci ai ta bugawa ai allura nan a ƙara ruwa a juya shi can a ce a je ai hoto ko ai awon kaza au ai kai alhali shi ko ruhi ne ya kawo nan wajejen wa zanna annahu al-firaq shi ko wannan mara lafiya da ke kwance ya tabbatar da cewa kawai rabuwa da duniya ne ku ne ba ku sani ba shi din bai da ikon yin magana ne amma shi kawai ya tabbatar da cewa lokacin rabuwar shi da duniya yayi kawai wala tabbata saqu bi saq kuma a lokacin kwauri na dama zai hade da kwaurin hagu saboda wahala na fitar rai maiki yana so almu'minu yamutu bi arakil jabil mumini yana rasuwa da jabin goshi akan walar da shi wani lokaci wajen fitar rai saboda wani dalili ga wanda shi Allah shi ya sani ko saboda wasu laifi da su da yake da su da yawa su ake a shafe su sai a yi mai haka dan a shafe su shikenan ya wuce wani kuma a'a za a yi mai hakan ne dan a kai shi wata darajar da aikin shi bai kai ba sai a yi mai haka dan a cicciba shi a kai shi zuwa ga wannan daraja an gane ku wani shi kuma zai mutu salin alim to mu je na karshen nan ita muka yi so ko Allah ya mana ita dan arzikin Annabi alaihi salatu wassalam to da haka wal tafati saqu bisaq qauri ya hade da qauri saboda wahala fassara farko kenan ko kuma wal tafati saqu bisaq as-saqu din ya zamto kinaya ce zuwa ga wahalhalin duniya ɗaya saƙu ɗin kuma wahalhalin fitar rai to wahalhalin duniya suka haɗe da wahalhalin fitar rai ila rabbika yawma idhnil masaq sannan korawa da za a yi masa zuwa ga ubangijin ka ne za a kai shi a wannan rana an gane wannan ko wata rana akwai wani mutum cikin waliyan Allah sai ya zamto magagin mutuwa ya kama shi wato rashin lafiya mai tsanani akwai mahaifiyarsa a gurin akwai matarsa akwai yayan shi a gurin sai ga an fashe da kuka ana ta kuka ana ta kuka da ya farfado ya ga ana ta kuka ya ce ah inna kuka me ke yi haka ta ce ba dole in yi kuka ba zan rasa ɗa mai biyayya gare ni mai yaman alhairi mai ɗaukar nauyi na mai kaza mai kaza mai kaza shikenan yanzu zan tozarta idan ya rasu sai ya fashe da kuka sai ta ce kuma iyali na mai kukan me kike yi ta ce to ai ni kuma zan rasa miji mai kaza mai kaza ka mai kaza yanzu koma bazawara kenan zan zai na yi ta kaba kaza kaza ta dinga fadin wannan nan baya fashe da kuka ya jiyo gun yaya suka ce ya ce me yasa kuke kuka suka ce saboda mu kuma za mu zama marayu za mu shiga cikin wani yanayi ragayar da ake mana saboda kai za a daina shak malam muktar suleiman wata hira da muke da shi yake cewa uba komin yadda kake ganin shi da komin kaskantar shi a gunka sai ya mutu za ka gane kana samun ragowar wani abu ta sanadiyar shi kowaye shi inda mahaifinka ne idan ya mutu za a gano lallai yana da wata kima a cikin rayuwar kuwa dole da ba ta gano wannan to saboda haka ya'ya suka ce haka su dai kan babansu zai mutu za su shiga cikin wani yanayi nan ma ya fashe da kuka ita yanzu inna kukan da kike yi ashe dan kanki kike yi kenan ba dan ne kike yi ita kai ke ma mata ta ke ma kukan da kike yi dan kanki kike yi ashe ba dan ne kike yi yace kuma ya'yana ashe duk kukan da kuke dan kan kuke kuke yin kukan ba dan ni ba yanzu ashe ni ba za ba kwa yi kuka saboda zan fuskanci tahiyar da ban taba yin irin ta ba kun ba zan dawo ba kun ba san abin da zan iske a wajen tafiyar ba yanzu ba za ba kwa yi kuka saboda wannan ba sai kuke kuka saboda bukatun ku na duniya wato da ni ne a hakku da in yi wannan kukan sannan wani malami ya buga wani misali yake sa misalin ɗan adam da sauran mutanen duniya da kuma ayyukan alkhairi kamar misalin yanzu ne zan ba da misalin da abubuwan da muka sani kamar yanzu a ce tsakar dare an yi ruwa ana mukumukun sanyi kuma ba nefa wata tafiya ta kama ka misali mu ce zuwa layin na bukka misali sai ka je ka samu wani abokin ka sai kwankwasa mai cikin mutanen ka sai kwankwasa mai kofa kana kwankwasawa ta cikin da wannan wace kwankwasa kofa sai ai wane ne yaya zo ka raka ni zamu tai layin na bukka sai layin na bukka a'a ina ai yanzu wannan dai a dawo lafiya Allah ya kiyaye gaskiya ba za ni ba sai ka je wajen na biyu shi ma kana ganin aminin ka ne kwan kwan kwan waye wane ne zo ka raka ni zamu layin na bukka cikin daren nan sai ce wane sai ya buɗe kowa ya ce a'a wane me za me za ka layin na buka kuma yanzu sai kaji kaji wata tafiya ce dole sai na je kuma so nake karaka ya ce muje dai raka su ta zuwa kofar gida na ina zai to dai ko yin kowa ya ya dawo an gane ko na uku shi kuma da kaje ka same shi sai ya kai ka har bakin gari ya kamar ƙarshen gidaje na hurtuwa kaga shi da dama dama yayi to raka ka hannu gutsi shi kaga iya nan dinnan bazan matsa ba a dawo lafiya kaga ai ya shi wadansa to na hudin shi kuma da ka je kwankwasa mai sai ai ba layin da muka duk inda zaka ba tare zamu je duk abin da zai same mu ya same mu tare da Allah cikin hudin nan wane ne ya kamata ka farkewa da kyau ai da hudin nan ne ko to shine aikin mutum duk abin da ba aikin ka ba yana da iyakan lokacin da ba ku tare da shi an gane ko idan matar ka ce shine wani farkon sa ita ta lokacin da za a ɗauki gawarka a sai ko cikin ɗakin ta ba za ta fito sai Allah sarki Allah ya cikin shi Allah ya gafarta mai tana cikin ɗakin ta ba za ta ba ɗaya jira kuma ƙanana suna tawa ana kore su iyakacin su bakin ƙofar gida kawai a maida su gida shi ke na rabon ka da su ke iya sauran mutanen gari su ko su ne masu rakiya bakin ƙofa wajen gabari ko a ba wanda zai shiga tare da kai idan to a dawo lafiya wani shi kenan a taka sa a rufe ka na hudun da shi zai tafi tare da kai shine aikin ka da shi za a rufe ka tare imma khairan wa imma sharra an gane wannan ko to wannan ayoyi suna da firgitarwa kwarai da gaske wa zanna annahu al-firaq wa tabbata saqu bisaq ila rabbika yawma idhin al-masaq wato zuwa ga ubangijin ka ne ake kora shi a wannan rana sannan kuma idan mutuwa ta zo ba wanda zai iya hana wannan ba ma sai an faɗi ba ko wannan a fili yake da ba ta an gano wannan har ma muka shaya zan ayoyin suratul waqi'a ko na ƙarshe ƙarshen nan Allah yake yi wa mutane gatse idan an zo ga majinyaci nan rai ya kawo makogoro Allah ya ce falaula iza balagatil hulqu me ya hana idan ran dan uwanku ya kawo makogoro wa antum hina idan tazuru kuma kuna kallo gashi din mutuwar zai yi Allah ya ce wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tusirun mu mun fi ku kusa da shi a lokacin ba ku gani ne kawai to falaula in kuntum ghayra madinin tarji'unaha in kuntum sadiqin idan har kuna cewa ba za a yi sakamako ba me ya hana ku dawo da ran nasa ya ki fita in kuna da gaskiya ana kallon shi haka zai tafi to Allah madaukakin sarki ya sa mu tafi a cikin sa'a fala saddaqa wala salla فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى Allah madaukakin sarki ya ce fala saddaqa gashi kuma bai bai gazgata manzon Allah ba ga mutuwa ta zo bai gazgata annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam wala salla bai yi salla ba walakin sai dai kazzaba wa tawalla ya ƙaryata manzon Allah kuma ya juya ba bai yi imani ba to sannan a rayuwarsa kuma tsaya ka ji salon rayuwarsa yadda ya yi ta kafin lokacin mutuwa sun mazhaba ila ahlihi ya tamadda sannan kuma sai ga yana tafiya wajen iyalansa yana ta takama yana tafiya kamar zai zai keta kasa Allah bai san tafiyar takama akwai wani mutum yadda ma ake faɗa ya taho ya sanya kaya masu kyau yana tafiya yana wani babban karakirji yana Allah ya sa kasa ta hude ta tarumta da shi ba yake sai yana ta shigewa cikin ta har ya zuwa tashin alkiyama saboda illar takama wajen tafiya Allah bai santa akwai dihiyatul kalbi sahabin annabi ne in an zo filin yaki sai ya rika takama sai manzo Allah ya ce wannan tafiyar ta dihiya ina tunanin kamar shi ne ko kuma na manta sunan yace Allah baya son wannan tafiyar sai a irin wannan gurin kawai na yaki amma duk wani gurin da ba nan ba Allah bai san irin wannan tafiyar ina ba ta an gane wannan summa zahaba ila ali yatamatta sai Allah ya ce aula laka fa aula halaka ta tabbata gare ka kuma ta ƙara tabbata a gare ka summa aula laka fa aula sannan halaka ta tabbata gare ka kuma ta ƙara tabbata a gare ka ai hasabu
أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى
na'am أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى
sadaqallahu alazim bala Allah ta'ala ya ce ai hasabul insana an insanu an yutraka suda dan adam yana tsammanin za a bashi haka nan ba tare da umarni da hani ba alam yakunu dufatan shin ashe bai kasance dugon man dugo ba min maniyin na mani yumna da ake zuba shi a cikin mahaifa sun makana alaƙatan sannan sai ya kasance kuma gudan gudan jini fakalaka sai Allah ya halicce shi a matsayin ɗan adam fasawa ya daidaita gabansa ya tsanka da wannan da wannan tsawon su daya haka duk gabobin ka tsayin su daya fakalaka fasawa fata'ala minhu zawjayn kuma sai Allah ya halicci nau'i guda biyu azzakar wal unsa namiji da mace minhu daga wannan dugon maniyi alaysa zalika ko biqadirin yanzu mai wannan aiki bai zamto yana da iko ba ala an yi huyiyar mauta a bisa ya raya matattu a ranar tashin alkiyama dama surar ta fara da la'uku sun biyo mil kiyama ko to mai wannan ikon wanda da dugon mani ya fitar da dan adam mai ban mamakin halitta shin ba ya da iko akan ya raya matattu to bala ma'aiki ya kasance ya ce duk wanda ya karanta wannan la'uku sun biyo mil kiyama ya ce wato ainihin subhanaka allahumma bala ko kuma ya ce bala innahu ala kulli shay'in qadir ko kuma ya ce bala duk wanda mutum ya dade ne to wannan shine karshen wannan sura wa'azozin da ke cikin ta Allah ya sa su shiga cikin kwakwalwar mu mu mu yi aiki da su da gabanmu kada su zama hujja a kanmu alfarma annabi sallallahu alaihi wasallama sannan muna yin ta'aziyya da addu'a ta gafara da rahama ga ɗaya daga cikin iyayenmu shine malam ahmadu musa wanda allah ya ɗauki abin shi a yau allah ya gafarta mashi allah ya ɗauki allah ya haɗa shi da manzon allah sallallahu alaihi wasallama kyawun ayyukan shi allah ya sadar da su gare shi kurakuran shi kuma allah ya yafe mashi mu kuma Allah ya kyautata ƙarshen mu magabatan mu Allah ya gafarta musu dukkan wani sharri da hadari na duniya da lahira Allah ya kare mu Allah ya gyara dabi'un mu da halayen mu da ayyukan mu alfarma annabi alaihi salatu wassalam Allah ya karo mana budi na alkhairi zahiran wa batinan marasa lafiya a cikin mu Allah ya ba su lafiya dukkan bukatun mu na alkhairi duk nauyin su Allah ke ta biya mana su dan alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك sai addu'a ko ba ba da damar tambaya ba amma dai